من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 25 ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 20 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na 14 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekhatu bintu muhammad al-qasim allah maɗaukakin sarki saka mata da alkhairi daga wannan majalisi na mai albarka masallacin da ke nan raji kwatas a cikin garin bauchi a satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen lamba ta shida ƙarƙashin abubuwan da malama ta kawo mana a matsayin magunguna da kuma waraka na damuwa wanda wannan abin shine al-iktharu min al-a'mali salihah al'alijtihadu fil amali salih shi ne jajircewa wajen yawan aikata ayyuka na gari wanda mun ji ayyuka waɗanda malama ta kawo a matsayin abubuwan da suke zama waraka da kuma magani daga dukkan damuwan da mutum ya shiga za mu tashi a kan lamba ta bakwai abu na bakwai shine addu'a'u wa linkisaru bai na yadda Shi shine lokacin da mutum ya shiga damuwa to ana so ya dage da addu'a da kuma nuna karayar zuciyansa a gaban ubangijinsa ya koma gaban Allah ya nuna ma Allah cewa zuciyarsa ta karye ba mai ɗaura ta in ba Allah ba ya koma gaban Allah ya dage da addu'a ya cire damuwa a ransa ya sallami mutane duk wani wanda yake tsammanin zai iya masa kaza ko zai iya masa kaza ko zai iya masa kaza ya sallame shi domin ba zai iya ba ya koma zuwa ga Allah domin shi Allah babban abin da yake bukata daga bawa a yayin da ya shiga damuwa don ya warware masa wannan damuwar tasa shine Allah yana son a nuna ba wanda ya iya in ba shi ba a nuna cewa ba wanda ya iya in ba shi ba a nuna ma Allah cewa ƙofofi sun kulle gaba ɗaya hanyoyi sun toshe gaba ɗaya wayo ya ƙare basira ta ƙare tunani ya ƙare ba wanda ya saura in ba Allah ba ko da kuwa dama abin da Allah yake so ba wai sai ka buga ta ko ina ka rasa kafin ka dawo wajen Allah ba tun a karan farko tun a karan farko ka koma zuwa ga Allah tun a karan farko ka dage da addu'a ka koma zuwa ga Allah domin sauran bayi ba wanda ba abin da za su iya maka innal ladina tad'una min dunillahi min dunillahi ibadun amsalukum su ma bayi ne irin ka babu abin da za su iya yi sai dai a koma zuwa wajen ubangiji wa hadha min a'jamil ilaji lil huzni wannan yana daga cikin mafi girman warakan damuwa fa aliha thumma aliha ayyuhal mahzun ala rabbika liyu'tiyaka su'lak da haka ya kai wanda kake cikin bakin ciki kake cikin damuwa ka nace ka nace ka koma zuwa ga ubangijinka ka roƙe shi domin ya baka abin da kake roƙa ya biya maka bukatanka qala abu dalda radiyallahu an sahabi abu dalda Allah ya kara masa yadda yake cewa aksiru du'a ku yawaita yin addu'a ku yawaita addu'a fa innahu domin yadda lamarin yake man akthara qar'al babi duk wanda ya yawaita kwankwasa kofa duk wanda ya kwankwasa ya kuma kwankwasawa ya kwankwasa ya kuma kwankwasawa yushiku an yuftaha lahu to akwai alamun cewa ana dabda a buɗe masa da haka addu'a abinda ake so shine al-ilhahu fi du'a shine naciya akan addu'an kayi ka saki kayi ka saki kayi ka saki kayi ka saki har Allah ya kawo maka maganin damuwar da kake ciki da aka ku yawaita addu'a in ji abul dalda saboda wanda ya kwankwasa kofa ya kuma kwankwasawa ya kuma kwankwasawa kana zaune kaji an kwankwasa an saki kwankwasawa an saki kwankwasawa to lalle lalle zaka zo ka bude ka ga waye wannan kuma da me yake tafi saboda haka haka addu'a take اغتنم الأحوال والأزمنة التي يستجاب فيها الدعاء malama take cewa ka ganimanci yanayi da kuma lokuta da Allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'o'i a ciki akwai wani iri akwai wasu yanayi da kuma lokutan da Allah tabaraka wa ta'ala yake amsa addu'a min ha daga ciki ma warada fi hadithi abi umamat al-bahili radiyallahu anhu abin da ya zo a cikin hadisin abu umamat al-bahili Allah ya kare yadda a gare shi wanda imamu tirmidhi ya rawaito annabi sallallahu abu umamat al-bahili ya ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyu du'a'i asma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wace addu'a ce Allah ya fi saurin karbanta Allah ya fi saurin amsata qala sai ya ce jawfal laylil akhir jawfal laylil akhir ita ce addu'ar da aka yi ta a can tsakiyar dare kashin ƙarshe na dare lokacin da mutum zai tashi fi jaufin lailil akhir a can cikin dare lokacin da dare lokacin da dare ya tura kashi uku in ka kasa dare kashi uku hina ya buƙa thuluthul lailil akhir in ka kasa dare kashi uku to kashin ƙarshe a lokacin daga wannan lokacin har zuwa fitowar alfijir a lokacin Allah tabaraka wa ta'ala yake amsan addu'a addu'an da Allah ya fi amsa kenan shine wannan lokacin sai ce wa dubura salawatil maktubat da kuma bayan salloli na farilla bayan mutum ya gama addu'o'insa azkarun na ibadansa ya gama azkar da ake bayan sallah to kuma zai iya biyowa da addu'ansa ta bukatansa Allah maɗaukakin sarki na amsa wannan addu'a amma musamman galibi abinda malamai suka fi tafiyarwa kuma suka fi rinjayarwa kuma nasoshi suka fi tabbatarwa shine jawful laylil akhir akhir shine kashin karshe na dare kashin karshe na dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir manzo Allah ya ce lokacin da kashin karshe na dare kashi uku in ka kasa dare kashi uku to kashin ƙarshe lokacin da ya shiga to Allah yana saukowa daga al'arshinsa saukowa wacce ta dace da izzarsa da zatinsa da kamalarsa ya zo zuwa ga sama ta ɗaya yana cewa man yas'aluni fa u'tihi wa zai tambaye ni in bashi man yastaghfiruni fa aghfir la wa zai nemi gafara ta in yafe masa au kama qala sallallahu alaihi wasallama wa zai nemi biyan bukata wa ke da bukata in biya masa to wannan lokacin sai mutum ya tashi ce to Allah gani ina da bukata biya mu Allah ina cikin damuwa ce dai ni a damuwa Allah na saba maka yafe mu ka gafarta mu idza da'auta kun ka halil ghariq alladhi yatlubu an-naja idan kai lokacin da kake addu'a to ka zama kamar misali ka kwatanta yanayin mutumin da ya nitse a cikin ruwa yana neman inda zai yi ya tsira yana neman inda zai yi ya kubuta ya fito daga cikin ruwa la yaltafitu qalbuka yumnatan wa yusra kar ya zama kayi addu'a amma zuciyarka tana juyawa hagun da dama ma'ana kana shakka kana kokonto anya kuwa addu'an nan ko dai barin gwada wannan barin gwada wannan wala yad'afu rija'uka bil qaribil mujib sannan wala yad'afu raja'uka bil qaribil mujib sannan kwadayinka da fatarka zuwa ga Allah wanda yana kusa da kai da iliminsa da zatinsa ya san halin da kake ciki tun kafin ka roƙe shi amma ya sa ka'idar ka roƙe shi ne don ya nuna maka cewa wato don kai ɗin ka ƙasƙantar da kanka a gaban shi ka nuna cewa kai ɗin talaka ne matsiyaci ne a gaban shi a gaban Allah kai ba kowa bane da ka yana kusa da kai sannan kuma yana amsa addu'a qaribun ne shi mujibun ne shi qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba manzo Allah yana cewa in za ku yi addu'a to ku roki Allah kuna masu yaƙini cewa Allah zai amsa muku addu'a shine kar yi addu'a amma kana tunanin anya kuwa Allah zai amsa ko ba zai amsa ba kuma ya zama zuciyarka ba wai daga can cikin zuciyarka kake addu'an da yaƙinin Allah zai amsa maka ba to karka yi haka ya zama cewa tun daga zuciyarka kana addu'a tun daga can cikin zuciyarka ka gamsu cewa daga zuciyarka can ƙasa har sama ba wanda ya isa ya amsa maka wannan addu'an in ba Allah ba ba mai biya maka wannan bukatar in ba Allah ba ya zama ka gamsu cewa duk wanda ka ka nema a wajensa bata lokaci ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah ta'ala ya ce ya ku mutane ku ne talakawa ku ne matsiyata zuwa ga Allah a wajen Allah talakawa ne ku ba ku da shi ne wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shine wanda yake mawadaci kuma shine gotaje subhanahu wa ta'ala قال ابن القيم ابن القيم الجوزية الله يمسى رحمه يكتشوا إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه ابن القيم يكتشوا إذا متن يتاشي الدعاء sai zuciyarsa ta tattara akan addu'ar sannan kuma lalurarsa da neman bukatarsa ya gaskata ya tabbatar cewa ba mai biya masa wannan bukatar in ba Allah ba da haka zuciyarsa ta tattaru zuwa ga Allah sannan ya zama laluransa wato laluran da yake ciki ta gaskata sannan kuma kwaɗayinsa a wajen Allah ya yi ƙarfi to wannan Allah baya mayar masa da addu'ansa ya shiga damuwa ya koma wajen Allah ya tattara zuciyarsa zuwa ga Allah sannan kuma ya sa ƙarfinsa ya sa ƙarfin kwaɗayinsa a wajen Allah ya cire kowa a zuciyarsa ya gamsu ba mai bashi sai Allah in Allah ya bashi ba mai hana shi in ba Allah ba to wannan ibn al-qayyim yace la yakadu yuraddu du'a'uhu la yakadu yuraddu du'a'uhu ba za a mayar masa da addu'ansa ba Allah zai karba masa addu'ansa kun ala yaqinin bi qudratillah ka zama kana da yaqini game da kaddaran Allah abinda Allah ya kaddara alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka san cewa Allah yana da iko akan dukkan komai bane fa huwa subhanahu la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama shi Allah madaukakin sarki babu abinda yafi karfin sa ba abinda yake gagaran sa a sama ko a ƙasa qala subhanahu Allah madaukakin sarki yana cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati Allah yana cewa ranar tashin alkiyama rana ce da wannan ƙasar gaba ɗaya za a musanya ta a kawo wata haka sama to me yasa aka kawo wannan ayar duk da tana magana ne akan tashin kiyama sai ta ce alqadiru subhanahu ala tabdilil ardi yawmal qiyama Allahn da yake da ikon ya musanya wannan ƙasar ranar alkiyama a nan naɗe ta a shimfiɗa sabuwa qadirun ala tabdili halika ai ka san yana da iko ya canza yanayin da kake ciki shi da yake da ikon kasar ma gaba daya gabar da yamma kudu da arewan duniya a nan naɗe ta a shimfiɗa sabuwa to ina kuma ga yanayin da kake ciki kun fa yakun ne kawai qadirun ala tabdili halika min huznin ila farah yana da daman ya canza maka yanayinka daga bakin ciki zuwa farin ciki wa min maradin ila siha daga rashin lafiya zuwa lafiya wa min hammin ila ila faraj daga kunci da damuwa zuwa ga warwaran damuwa da kuma jin daɗi faqib nafsan fatib nafsan ka ji daɗi a ranka lokacin da ka mai da lamarinka zuwa ga Allah ka tuna cewa Allah yana da iko akan komai wala tahzan wallahu rabbuk sannan kar ka yi bakin ciki bayan ku ka san cewa Allah ne ubangijinka kar ka yi bakin ciki i'lam ka sani anna rabbaka subhanahu ghaniyyun karimun ubangijinka madaukakin sarki mawadaci ne mai karamci ne ya tafaddalu ala ibadihi ana al-laili wa atrafan nahar yana raba falala ma bayinsa dare da rana dare da rana Allah ka san falala yake ma bayinsa qala ibn al-qayyim fi qawlihi ta'ala ibn al-qayyim yake faɗi game da maganar da Allah ya a cikin suratul rahman da yace yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an da Allah ta'ala yace yas'aluhu man fis samawati wal ard duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa kullum roƙon Allah ake yi kowa cewa yake Allah bani Allah bani Allah bani sai Allah ya ce kulla yaumin kullum kullum huwa fi sha'an Allah yana cikin sha'anin bayinsa ne kullum Ibn al-Qayyim sai ya ce huwa fi sha'anin ma'anansa me yaghfiru dhanban kullum aikin da Allah yake yi yana gafarta ma wasu zunubai wasu ce Allah gafarta mun Allah ya ce na yafe maka wa yafriju karban wasu suna cikin damuwa su ce Allah warware mun Allah ya warware musu damuwansu wa yakshifu ghamman wasu suna cikin wato kunci Allah ya yaye musu wannan kuncin da suke ciki wa yansuru mazluman wani an zalunce shi ya roki Allah ya ce Allah ɗaukan mun fansa Allah kuma ya taimake shi wa ya akhudhu zaliman shi ko azzalimin Allah ya damke shi ya kaskantar da shi ya karya shi ya wulakanta shi wa ya fukku aniyan wani wani bawa ne an ɗaura masa haraji ko an ɗaura masa mukataba cewa ka kawo ka za a ‘yanta ka Allah maɗaukakin sarki sai ‘yanta shi ne al'asir al'asir kenan shi ne ani wa yughni faƙiran wani kuma talaka ne amma sai Allah ya wadata shi wa yajburu kasiran kasiran bisin wani ya karye ko a harkan kasuwa ko a harkan wani sha'anin rayuwarsa Allah sai ya karfafe shi ya daura shi wa yashfi maridan wani bayi da lafiya Allah ya bashi lafiya wa yuqilu athara wa yashfi maridan wani ayyukan wayi gari bayi da lafiya Allah tabaraka wata'ala ya ya warkar da shi ya bashi lafiya wannan duka yana daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wata'ala yake yi mabayinsa a koyaushe Na'am. Sai na'am sai malama take cewa wa yuqilu atharatan wa yasturu aura Allah subhanahu wata'ala a koyaushe a kullun wanda wato ya zama ya karye ya lalace Allah madaukakin sarki yana daure shi ya dawo da shi kan hanya wa yasturu auratan sannan ya rufa mu wani asiri Allah yana rufa mu wani asiri wani asirinsa na tone Allah subhanahu wata'ala sai ya rufa masa asiri rabbul izzati wal jabarut na'am wa yuqilu atharatan ma'anan shi shine ai safaha anhu wa taraka dhanbahu Allah ya mushi afuwa sai ya sashi ya bar zunubi ya bar saba masa ya bar saba ma Allah subhanahu ta'ala an hadahu min suqutihi sa'adahu fi mahnatihi fi mihnatihi Allah ya tare shi madadin shi wato kamar mutum ya yunkura zai fado Allah sai ya tare shi Allah subhanahu ta'ala sai ya tare shi yini an hadahu min suqutihi ko kuma ya fadi din amma Allah ya dago shi ya riga ya fadi Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗago shi sannan kuma sai ya taimake shi akan harrukan rayuwarsa gaba ɗaya wa yu'izzu zalilan a kullum wani makaskanci ne amma sai Allah ya ɗaukaka shi wa yudhillu wa yadhillu azizan wani kuma babba ne a jiya amma yau Allah ta'ala sai ya kaskantar da shi wa yu'ti sa'ilan wani kuma in ya roka Allah sai ya bashi wa yadhhabu badulatan wa ya'ti bi ukhra wa yudhhibu badulatan wa ya'ti bi ukhra Allah sai ya tafiyar da wani abu sai ya musanya maka da wani abu maka wanda yake yafi shi alkhairi wa yudawilul ayyama bainan nas sannan ya dinga jujjuya kwanaki tsakanin mutane wa yarfa'u aqwaman wasu mutane Allah ya daga darajojinsu wa yadau akharina wasu kuma Allah ya kasa da su wannan aiki ne da Allah yake yi a kullum shi yasa ya ce kullu yaumin huwa fi sha'an kullum Allah yana cikin sha'anin bayinsa kullum wayannan abubuwan duka abin da ya kamata mu gane shine duk duniya duk duniya ake roƙon Allah a kullum kuma bai gaza ya biya ma kowa bukatansa ba wanda kaga bukatarsa bata biya ba a lokacin da yake so galibi Allah ya san biyan wannan bukatan a wannan lokacin ba alkhairi bane a gare shi saboda kai hadiri ka sani baka san me mustaqbalin ba shi ko Allah ya san madi ya san hadirinka ya san mustaqbalinka ya san menene in an baka shi yanzu zai zama maka alkhairi menene in an baka shi yanzu zai zama maka sharri kai kuma kana kallon yanzu yanzu ne kawai kana kallon yanzu ne kawai wa'lam annaka indama tashtaki bathaka wa huznaka ila alqadiri ka sani cewa kai din lokacin da kake kai koken damuwarka da bakin cikinka zuwa ga mai iko ala tafrijil kurabi wanda yake da iko ala tafrijil karbi ya wato ainihin warware maka damuwarka wa tulki bi hammika ilaihi kake mika damuwarka zuwa gare shi tasritu ma'aninatu fi qalbika wal unsu fi ruhika wal amalu fi nafsika ka sani cewa natsuwa za ta shigo cikin zuciyarka kwanciyar hankali da jin daɗi zai shiga ruhinka sannan kuma natsuwa da walwala zai shigo cikin ranka fala tahzan wallahu rabbuk kar kai bakin ciki bayan ku Allah ne ubangijinka sannan sai ta ce wa min al-adiyati wa min adiyati al-kalbi allati yastajibu Allahu liman da'a biha na daga cikin addu'o'i na damuwa magungunan damuwa addu'an da mutum yayi in zai in ya shiga damuwa Allah ya amsa masa misali na farko ta ce kana sallallahu alaihi wa sallama idha hazabahu amrun qala annabi ya kasance idan al'amari ya rikice masa sai ya ce ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ayn wannan addu'ar kullum manzo Allah yana maimaita shi a cikin azkaru saba wal masadin sa kullum da safe yana maimaitawa sau biyu sau uku yana cewa ya hayyu ya qayyum ya Allah rayayye tsayayye baya mutuwa sannan ba abin da ya gagare shi bi rahmatika astaghith ya Allah da rahmarka nake neman agaji wajenka nake neman dauki da agaji aslih li sha'ni kulla Allah ka gyara mun yanayi na gaba daya ka gyara mun yanayi na duk abin da ya lalace cikin yanayi na Allah ka kawo mun dauki sannan Allah ina roƙonka wala takilni ila nafsi tarfata ayn karka banni da iyawata da wayona ko da kyaftawar ido ne saboda in ka banni da iyawata da wayona ba abin da zan iya yi saboda haka Allah ina neman ɗaukinka Allah ina neman agajinka karka banni da wayuna karka banni da iyawata wala takilni ila nafsi tarfata ayn saboda kaga lokacin da mutum shiga damuwa yayin wannan addu'ar to babu shakka Allah zai kawo masa ɗauki da agaji saboda ya mika lamari ma Allah yana ce Allah na jingina ne ga rahamarka karka banni da iyawata ba zan iya ba karka banni da wayuna ba inda wayo وقال صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asabahu ghammun aw hammun aw saqamun aw shiddatun dukkan mutumin da wata damuwa ta same shi ko wani bakin ciki ko rashin lafiya ko wani tsanani faƙala sai ya ce Allahu rabbi la sharika lahu sai ya ce Allah shine ubangiji na bashi da abokin tarayya haka kawai zai ce Allahu rabbi la sharika lahu kushifa anhu zalika to sai Allah ya yi masa Allah sai ya yi masa lokacin da mutum ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki ya shiga wani irin yanayi ba soke-soke zai yi ko zage-zage ba ko ya zauna ya ta tunani ya ta lissafe-lissafe ya ta kaza ya ta kaza ba shine mafita ba mecece mafitar sai ya rike kaga dai wannan bata da tsayi Allahu rabbi la sharika la shikenan Allah shine ubangiji na bayi da abokin tarayya ya zauna ya ta maimaitawa har zuciyarsa kuma yana jin Allah zai kawo masa mafita Allah zai kawo mana agaji wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito wa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana cewa ma qala abdun qattu idza asabahu hammun aw huznun babu wani bawa da damuwa ko bakin ciki zai same shi ya ce Allahumma inni abduka ya ce ya Allah ni bawanka ne ibnu abdika ni dan bawanka ne ibnu amatika dan baiwarka da ni da mahaifina da mahaifiyata duka bayinka ne nasiyati biyadika ya Allah gashin da ke gaban goshina a hannunka yake sai yadda ka jani ta nan zan yi madin fiye hukmuk hukuncinka da ka zantar a kai na zaltacce ne ya riga ya zama zartaccen hukunci adulun fiye qada'uk duk abin da ka yanke ka kaddara zai same zai same ni ya Allah adalci ne daga gare ka ba zalunci a ciki as'aluka bi kulli ismin huwa lak ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna da yake naka ne sammaita bihi nafsak wanda ka sa kanka wannan sunan au anzaltahu fi kitabi ko kuma ka saukar da shi a cikin littafinka alqur'ani au allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka sanar da wani cikin halittunka wanda mu ba mu san wannan sunan ba au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko kuma kai ka kadai kake bantu da wannan sanin wannan sunan a iliminka na gaibu a cikin halittunka ba wanda ya san wannan sunan naka in ba kai ba to ya Allah ina tawassuli da wannan sunan dan Allah ya ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wanda mun karanta tawassuli da sunayen Allah mun karanta a cikin kitabut tauhid da muka gama cewa idan mutum zai addu'a to galibi ana so a na farko dai wannan kaga ya game duk wani suna daga cikin sunayen Allah da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda Allah ya sanar da halittunsu da wanda bai sanar da su ba to sannan kuma ana so ka dubi cikin sunayen Allah wanne ne yake da alaka da bukatarka shi yasa a sayyidina abubakar da ya tambayi annabi faɗa masa addu'ar da zai yi don Allah ya fi masa ya ce ka ce Allahumma gufilli wa tuba alayya innaka antal ghafurur rahim Allah ka gafarta mu ka yi min rahama saboda kai mai gafara ne kuma mai jin kai ne kaga al-ghafurur rahim suna ne wanda yake da alaka da wato ainihin a gafara da jin kai shi yasa to in ka zo kana neman arziki ne ya razzaq urzuqni ya wahab habli ya rahman ya rahim irhamni ya ghafir ighfirli ya tawwab tub alayya da haka sai ka duba sunayen Allah da yake da alaka da wato ainihin sunayen Allah da yake da bukata a sunayen Allah da yake da alaka da wannan bukatan taka sunayen Allah da yake da bukata kana neman Allah ya baka kyauta Allah ya maka baiwa Allah ya maka zaka ce ya mannan mun alayya Allah kai min baiwa da itnam yace awista athalta bihi fi ilmi al-ghaib indak yace anta ja'al anta ja'al al-qur'an al-azim rabi'a qalbi Allah ka sa alƙur'ani mai girma ya zama shine kamar ɗauri ga zuciyata inda zuciyata ta kare ta gagara ka sa alƙur'ani ya zama shine ɗaurin zuciyata shine wanda wato ainihin zai zama kwanciyar hankali a gare ni wa nura basari ka sa ya zama shine hasken ganina wajala a huzni wajala a huzni ya zama shine maganin damuwata wa zahaba ghammi wa hammi ya zama shine sanadin da zai tafiyar min da damuwanta da damuwata da bakin cikin da nake ciki mutum in ya shiga damuwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'ar Allah zai yayi masa ya ce Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك an taj'al al-qur'an al-azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa lamma kana al-huzn wal-hamm wal-ghamm yudadu yudadu hayat al-qalbi yace saboda bakin ciki da damuwa da kunci yana kishiyantar rayuwar zuciya ne domin zuciya ba ta da kyakkyawar rayuwa inda tana cikin damuwa da bakin ciki da kunci wastinaratahu sannan na kishiyantar hasken zuciya sa'alahu an yakuna zahabaha zahabuha bil qur'an sai mutum ya roki Allah cewa yana so ya zama alqur'ani shine silan da zai tafiyar masa da wannan damuwan da yake ciki fa innaha ahra Allah ta'ud saboda idan damuwa ta tafi sanadiyar karatun alkur'ani to an fi sa tsammanin damuwar ba za ta dawo ba in dai damuwa ta tafi albarkacin qur'ani to an fi sa damuwar ba za ta dawo ba wa amma idza zahabat bi ghairi alqur'an amma in wani abu ne ya zama maganin damuwansa ba qur'ani ba min sihatin saboda lafiya da ya samu au duniya ko wani abu na duniya au jahin ko matsayi au zaujatin ko kuma sanadiyar wata mata au waladin ko wani ɗa fa inna ha ta'udu bi zihabi zalika to da wa'incin abubuwan sun tafi damuwan za ta dawo kaga alqur'ani har ka gama rayuwarka babu rinda za a ce maka alqur'anin babu shi amma wa'annan abubuwan da matsayi ga sunan buljik mun gani wanda da yana da matsayi yana walwala yanzu ya dawo ƙasa duniyanci arzikin duniya gashi nan buljik muna gani dana da arzikin cikin walwala amma babu arzikin yanzu mata ce ta zama silan farin cikinsa rabuwa na iya shiga tsakaninsu ko ya mutu ko ta mutu ko kuma ma suna raye amma Allah ya raba su yaro ne ya zama silan maganin damuwansa Allah ya san hanyoyin da zai biya raba su saboda haka amma alkur'ani fa in ya shiga zuciya to shi baya fita shi yasa in dai qur'ani ne ya zama maganin damuwar to ba damuwar ba ta taba dawowa wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qalla an yakuna min majlis an yaquma min majlisihi illa an yaqula annabi ya kasance yana da wahala sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a wani wajen zama face sai yayi wannan addu'an yana cewa Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم قسم لنا من خشيتك ma ta hulu bihi bainana wa baina ma'asik yakin ce ya Allah ka raba mana ka ba mu baiwa na tsoronka wanda sanadiyar wannan tsoron za ka sa shamaki tsakaninmu da saba maka sanadiyar tsoronka nan mu bar saba maka wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ka ba mu dama mu yi maka biyayya biyayyar da sanadiyar wannan biyayyar za ka riskar da mu zuwa aljannarka da rahamarka da falalarka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya sannan ya ubangiji muna roƙonka ka bamu yaqini game da sha'aninka wanda wannan yaqinin shi zai sassauta mana duk wata musibar duniya ka bamu yaqini game da sha'aninka cewa kai ne aljabbar kai ne alqahhar ka bamu wannan yaqinin wanda sanadiyar wannan yaqinin damuwoyin duniya za su mana sauki wa matti'na Allahumma bi asma'ina Allah ka ji yadda mu daɗi da jin mu ka sa mu ji abin da zai amfane mu duniya da lahira wa absarina da ganin mu ka sa mu ga abin da zai amfane mu duniya da lahira wa quwwatina ma abqaitana da kuma ƙarfin mu ka sa mu yi amfani da shi akan abin da zai amfane mu duniya da lahira matukar muna raye waj'alhu alwaritha minna sanan ya ubangiji ka sanya waɗannan abubuwan da aka lissafa da ji da gani da ƙarfi ka sa su zama kamar gado a gare mu ma'ana kamar gado a gare mu shine mu tafi bayan mun mutu da abin da muka gani da abin da muka ji da abin da muka yi amfani da karfin mu wajensa ya zama kamar gado ne a gare mu ma'ana mu ci gajiyarsa a lahira abin ya amfane mu sannan waje alsa'arana alaman zalamana Allah ka sanya wato ainihin a tasirinmu da kuma galabarmu akan duk wanda ya zalunce mu ka ba mu iko wansulna alaman adana wanda ke kiyayya da mu yake gaba da mu Allah ka taimake mu ka ɗaura mu akan shi wala taj'alid dunya akbar hammina kar ka sanya duniya ta zama ita ce mafi girman damuwar mu a ce ba mu da wata damuwa in ba duniya ba Allah kar ka kar ka samu zama haka wala mablagha ilmina kar ka sanya a ce duniya ita ce kadai iya makuran ilimin mu a ce duniya kawai muka sani kar ka sanya kar ka samu zama haka saboda wannan mummunan ɗabi'a ce da Allah tabaraka wata'ala ya ce fa'aridu amman tawalla an dhikrina walam yurid illa alhayata ad-dunya Allah ya ce duk wanda ya kauda kai game da Qur'ani game da dokokin mu bai da wata damuwa in ba duniya ba to ka rabu da shi ba abokin zama bane zalika mablaghuhu min al-ilm wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fadin annabi da yake cewa wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ai urzuqnal yaqina bika ka azulta mu da yaqini game da sha'aninka wa annahu la radda liqada'ika wa qadarika wa qadarika ka ba mu yaqinin da zamu tabbatar da cewa ba wanda ya ise tun kuɗi ya mayar da abin da ka kaddara da kuma abin da ka zantar wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin annabi da yace ma yuhawwinu alaina masa'ibad dunya ay ka an na'lama anna ma qadaltahu la yakhlu an hikmatin wa maslahatin ka ba mu iko da ilimi mu san cewa duk abin da ka kaddara to ba a rasa hikima da maslaha a cikinsa wastijlabi thawabin da kuma jawo lada ma bawa duk abin da ka kaddara ya faru lada ake samu wa annaka la taf'alu bil abdi shay'an illa wa illa wa fihi salahun baka aikata ma ba ka kaddara ma bawa komai face ke kaga akwai maslaha a cikin wannan abu wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama faɗin annabi da yake cewa wala taj'al ad-dunya akbar hammina ay la taj'al akbar qasdina wa huznina li ajali dunya Allah karka sanya da mafi girman manufar mu da bakin cikin mu a ce wai akan duniya muke Allah karka sa haka li'anna man kana akbar qasdihi li'anna man kana akbar qasdihi ad-dunya fa huwa bi ma'zilin 'anil akhirah domin duk wanda ya zama iyakan damuwarsa ita ce duniya iyakan damuwarsa ita ce duniya to ya janye jikinsa daga lahira kenan ya janye jikinsa daga lahira kenan domin shi yasa wani daga cikin sahabbai ke cewa ittabi'u dunya yace a da duniya da lahira inna lid-dunya abna wa lil-akhirati abna duniya tana da ƴaƴa lahira tana da ƴaƴa yace fakunu min abna'il akhira ku zama cikin ƴaƴan lahira ƴan lahira wala takunu min abna'id dunya kar ku zama cikin ƴan duniya fa innal walada fa innal ibna yattabi'u al-um saboda duk inda kaga da to yana bin uwarsa ne saboda haka in ku zama cikin yan duniya to lokacin da duniya ta kare kuma kun kare kenan karshe kuma ta kare a wutan jahannama domin mutumin da ya zama dan duniya ba abinda ba zai ba dan ya samu duniya har shirka je to ka zama dan lahira damuwar ka lahira in ka samu duniya kuma ribar kafa ce وفي هذا دلالة على أن القليل من الهم mimma la budda minhu fi amril ma'ashi murakhasun fihi malama take cewa a cikin nan zamu fahimci cewa dalili ne akan cewa wato dan kadan daga cikin damuwoyin da mutum yake ciki wanda babu makawa dole sai ya same shi a cikin rayuwa to Allah madaukakin sarki ya sanya masa sauki ne a ciki damuwoyin da kake ciki a damu a cikin rayuwar nan Allah ya sanya maka sauki ne a ciki wasu zunuban da ka aikata ne madadin a ce sai ka je lahira ka shiga wuta to sai Allah ya ɗanɗana maka azaba a nan shikenan kuma sai ta zama kafara ka ga yi duk bakin cikin duniya ka zaɓe ta akan a ce ka yi ido biyu da wutan jahannama ballantana kuma ka shiga Allah ya nisantar da mu daga gare ta to za mu tsaya akan wannan shine karshen lamba ta bakwai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan lamba ta takwas abinda mun karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada inda muka yi kusakurai kuma muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya fi mana ya gafarta mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya kare mu daga bakin cikin duniya da lahira abin da ya fi karfin mu duniya da lahira muna roƙon Allah ya iya mana abinda muka abinda bamu iya ba Allah ya iya mana wanda muka iya Allah ya mana jagora Allah ya mana jagoranci Allah kar ya bar mu dabarun mu ko iyawan mu Allah kar ka bar mu da wayon mu ba mu da wayo in ba in ba wayon ka ba ya Allah ba mu da wata dabara in ba wajen ka ba ya Allah ba mu da wani ƙarfi in ba wajen ka ba ya Allah ba mu da wani mai taimako in ba kai ba ya Allah Allah muna roƙon ka kawo mana dauke kawo mana agaji ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته